shi Allah ya fi so to irin wannan rana ce yau Allah yana son ta Allah yana son ranar Idi Allah ya wajabta mana a wannan rana ta yau mu sha ruwa duk wanda ya azumi yau yayi haram duk wanda ya azumi ranar Idi ya saba wa Allah Allah ya haramta azumi yau ranar godiya ranar zikiri ranar sada zumunci ranar ƙulla alaƙa tsakanin musulmai ranar ziyara ranar biyayya ga iyaye ranar afuwa ranar yafiya ranar karamci ranar sadaka ranar kyauta ranar falala ranar kyautatawa ranar yaɗa sallama ranar gafara daga Allah da samun yarda daga Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd Allah mun gode maka Allah muna maka godiya daidai gurgudan ƙwayar ƙasa ta yashi gaba ɗaya. Allah muna gode maka daidai gwargwadon ɗigon ruwan duniya gaba ɗaya na koguna. Allah muna maka godiya daidai gwargwadon iya adadin ganyen bishiya na duniya gaba ɗaya. Allah mun gode maka duk lokacin dare ya juya rana ta shigo. ‘Yan uwana musulmi, wannan rana taku rana ce mai girma. Idi ne mai matsayi, yau duka ranar nan gaba ɗaya bin Allah ne. da godiyar Allah da kyautatawa ta Allah ga bayinsa. Ya Allah karba ayyukanmu, ya Allah ka bamu nasara, Allah ka bamu dacewa, Allah ka yi mana abuwa akan kurakuranmu da laifuffukanmu. Ya Ubangiji ka kubutar da mu daga azabar wuta, ka azurta mu da aljanna. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan mambari. Ya Allah duk wanda ya zo gurin nan Allah ka yafe masa. Ya Allah duk wanda ya ibada a gurin nan Allah ka karɓa masa. ya Allah karka tashe mu a wannan wuri face sai ka samu dukkanmu mu zama yan aljanna ya ubangiji wannan ba zai gagare ka ba ya Allah ba za ka ragu da komai ba dan ka ba mu aljanna Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka samu yan aljanna ne Allah karka tashe mu a wannan wuri face sai ka ya fe mana zunuban mu gaba daya ya ku yan uwana musulmi idi ita ce ranar da take hada kan musulmi yau da ba dan idin nan madama mu ga wannan fuskoki masu albarka ba idi shine yake hada zukatan mutane yau kowa yana kaunar dan uwansa muna fuskantar juna muna cikin farin ciki a kawun akan titunan unguwanninmu a cikin kasuwanninmu muna ta musafaha muna ta gaisawa muna neman gafarar Allah hakika musulmi yau duk sun halarci idi a duniya sun fuskanci wurin sallar idin su sun ba da zakatul fitri zakatul fitri ita ce zakar da ake cewa zakar da kono wanda ake cirewa ga duk wani mutum wanda yake cikin gidanka yake gargashin kulawarka karami da babba mace da namiji kowa da kowa a cire a bayan kwano ɗaya a ba wa talakawa wai don me don a wadatar da su da roƙo da bara a yau duk wanda yake da talaka makocinsa ya ɗauki zakatul fitrin sai bayar sai dai zakatul fitri lokacin ta ya expire yanzu in an gama sallar idi to ta tashi daga sunan zakatul fitri ta zama irin sadaka da sauran sadaka ƴan uwana musulmi kun ga wannan taron namu da fararen kaya a jikin mu ina tunatar da ku ranar da zamu haɗu a filin tashin alkiyama kamar haka yawmul jamma Allah ya ce kiyama yawmul jamma me jam ranar jam'i me ranar jam'i ranar haduwa wallahi kowa sai ya zo ba wanda ba zai je ba ina tunatar da ku ranar da zamu haɗu a filin kiyama ina tunatar da ku wannan ya Allah ka sa mu je a sa'a idi haduwar idi haduwar mutane a idi haduwar mutane a arfa taron mutane Allah ya ce malamai suka ce a tunatar da su ranar da za su haɗu a kiyama kun ga yadda kuke tafiya cikin cinkoso to wannan kaɗan ne ranar kiyama ba uwa ba uba ba aboki ba amini ba sa'a ba ƙani yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yau a idi kun haɗu kuna sauraron limami ɗaya to a kiyama kuma kowa shiru zai Allah zai saurara shi shi kadai sai abin da Allah ya ce sai abin da Allah ya ga dama ba riga ba wando ba hula ba agogo ba gilashi ba safa ba ba ba komai tsaya gidir Aisha ta ce manzon Allah yau tsara annabi ya ce mace yake aisha ba ma yake tunani ya ga al'aurar wani ba wanda yake tunanin zai ga al'aurar wani wallahi babu ai ka ji kana tunanin ganin al'aurar wani ko na ba ai ka samu dama da mazanmu da matanmu ba a tsayawa gaban Allah da riga yau dai a duniya ka tsaya gaban shi da riga ka mutu an lullube ka da likafani amma wallahi idan ka tashi za ka tsaya ne tsirara wai me dan Allah ya nuna maka duk abin da ka tara na duniya nan za ka tafi ka bar shi daman haka ka sulluba a duniya zigigir tsirara tsohuwar ka ta haife ka to haka kuma za ka je gurin Allah kazalikal khuruj ka tuna wannan duk abin da ka san ka mallaka wallahi ana za ka bar shi kuma shi Allah ba za a je masa komai ba empty sai abin da ka tara na ibada a cikin kwakwalwarka da zuciyarka ubangiji ya tsoratar da mu wannan rana yace litundira yawmal jama'a ya Muhammadu ka fadakar akan ranar jam'i ranar haduwa la raiba fihi babu makawa wallahi sai an haduwa kiyama yan uwana mu shirya inna fi zalika la aya liman khafa azab al akhirah wannan aya ce ga wanda ya ji tsoron azabar lahira zalika wannan rana ta lahira yawmun majmu'un lahun nas rana ne da mutane za su haɗu don ita wa zalika yawmun mashhud Allah ce rana ne da kowa sai ya zo ina muku wasiya da kaina mu ji tsoron Allah a ɓoye mu ji tsoron Allah a fili duk wanda i bayyana tsoron Allah a zahiri ya ɓoye ɓarna a baɗi ya zama munafiki ya zama zindiki da haka ku tsoron Allah ka ji shi a zuciyarka ka gaya wa zuciyarka kana jin tsoron Allah kuma a gani a aikace Allah ba a yi masa a zuciya kadai a zahiri a saba a'a kuma ba a yi masa a zahiri kadai a zuciya a saba ko kuma a yi a ɓoye a cikin zuciya a bayyana kuma a yi sabo ba a yi wa Allah wannan ku kiyaye ina tunatar da ku jin tsoron Allah Allah ya faɗa cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum wanda aka ba su littafi kafin ku da ku ay taqullah ku ji tsoron Allah Allah ya ce annabi ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah idan har manzon Allah an ce ya ji tsoron Allah ni da kai fa mun shiga uku annabi kansa an ce ji tsoron Allah ni da kai ba in kuka kafirce wa Allah Allah ya ce in kuka ki jin tsoro na wa in takfuru kuka kafirce mini ba ku bi ni ba fa inna Allah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to na Allah ne duk abin da ke cikin samai nasa ne kuma duk abin da ke cikin ƙasa nasa ne mu ga abin da za ku je ku nema kuma komai nasa ne ɗan uwana ina daɗe muku wasiya da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa cewa as-sala ku kula da sallah wa ma malakat aymanukum da abin da dama kuma ta mallaka ana nufin bayinku da kuma matanku na aure da ƴaƴanku mata annabi wasiyar da ya faɗa abu na ƙarshe wannan kalmar ƙarshe da ya bar wasiya ga al'umma ku kula da sallah jama'a ku kula da sallah ku kula da iyalinku kar musulmi ya tozar da iyalin shi iyalinka mutuncinka iyalinka darajarka dan arziki dan kirki dan albarka shine mai kulawa da iyalinsa mai taimakon iyalinsa mai tausayin iyalinsa mai jin ƙayin iyalinsa as-sala وما ملكت أيمانكم باب ربه لا حد في الإسلام لمن ترك الصلاة بايد ربوع مسلمتي وانج بايا سلا وانج يبر سلا يو يا مسلمي أقوي وانج باسا سلا يو يا مسلمي أقوي ما سفاشن سلا يو تكيم يا مسلمي أقوي وانج جمعة جمعة كنسي yau ce ya musulmi akwai wanda yake zaba sai wanda ya ga dama yake yi لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة duk wanda iba sallah bai da rabo a musulunci kada ya taba tsammanin zai je kiyama wai yana da wani abu a wajen Allah bai da shi wallahi tallahi ibn mas'ud yace man taraka sala duk wanda ya bar sallah alaihi la'natullah Allah ya tsine mai albarka wanda ya bar sallah ya fita daga addinin Allah wanda ya bar sallah ya yanke igiyar Allah tsakaninsa da shi wanda ya bar sallah ya fita karkashin kulawar Allah wanda ya bar sallah jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta mutuncinsa ya halatta a zubar wanda ya bar sallah tariku sala aduwwun lillah majiyin Allah ne majiyin manzon Allah ne majiyin waliyan Allah ne tariku sala mai kin yin sallah mai kin kula da sallah maghdubun alaihi Allah yana fushi da shi a sama wa maghdubun alaihi fil ardi Allah yana fushi da shi a ƙasa da halittun ƙasa gaba ɗaya Annabi Ibrahim ya faɗa yace ya Allah ka sanya ni cikin masu yin sallah kaji Annabi Ibrahim yace Allah ka sanya cikin masu yin sallah ya faɗa akan Annabi Isma'il wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah Annabi Isma'il yana umarta iyalinsa da sallah Annabi Isma'il yana umarta iyalinsa da bada zakka waɗannan abubuwan bada yin sallah bada zakka su ne addinin duk wanda Allah ya hore masa ya samu rufin asiri baya cire zakka ya zubar da addininsa ya zubar da mutuncinsa a wajen Allah ya zubar da kimansa a wajen bayin Allah tabaraka wataala annabi Isa ma shi ma cewa waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zaka Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake kuma Allah ya mun wasiya da yin sallah da bada zakka annabi Isa gan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah shi ma ce masa yi wa aqimis salah ka tsayar da sallah tarafayin nahari wa zulafin min al-layl rana da kuma dare ya ku yan uwana ku riko da alqur'ani da sunna ba addini ba riko da kitabu da sunna ba dama wannan sune constitution din ai sune addinin ku riko qur'ani ku riko sunna duk abin da Allah ya ce ku aikata abin da annabi ya faɗa ku aikata kuma duk addini yana cikin su duk abin da baya cikin kitabu da sunna to ku yi watsi da shi tamassaku bil kitabi was sunna kuma a bisa fahimtar salaf sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina ahlut tauhidi ma'abuta tauhidi da kade ta Allah ku ne san shirka ku daina hada Allah da wani wajen bauta kar kai shirka wallahi idan kai shirka ka mutu kai dan mutane innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya ce duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta mai gidan aljanna mushriki dan wuta ne مشركين يموت باب شباء الجنة إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء الله بايا يفي أي شركة دشي أما دون ذنب إن كذي قبان الله بشي بي إبادة داك يفي مسبا خسارة يا أي أسارة وند با أنت أو تبا يا أي أسارة وند بي تبي إي أين سيتي مكيس أو رمضان النمبر يا أي أسارة وند يسكتي yau gashi Ramadan ya tafi ka ki kai sallah ya tafi ka ki kaje tahajjudi ya tafi ka ki kaje tarawihi ya tafi ka ki kai kaza ya tafi wallahi wani dan wace mu da ranan nan a cikin garin Kano tsakiya yace wallahi malam sai ga mutane suna cin abinci musulmi yara samari matasa sun lalace suna cin abinci ba sa tsoron gwamnati ba sa tsoron hukuma ba sa tsoron malamai ba sa tsoron Allah ba sa tsoron manzo Allah ba sa tsoron shari'a to yau Ramadan ya tafi mai ci ya je ya ta ci maciya haram kuma za su dawo su ci gaba da ci masu jin kiɗa kuma za a dawo a ci gaba da idan an ta jin Qur'ani jiya shekaran jiya Qur'ani yake ji yanzu kuma wani zai bude rodiyon sa ya ci gaba da jin kiɗa mai kallon fim mai kallon kiɗa mai kallon tsiraici mai kallon waƙe-waƙe da da Ramadan ya daina yanzu kuma in ba mai rabo bane zai daɗa komawa la ilaha illallah mai shan taba ya daina da Ramadan, mai shan giya ya daina da Ramadan, amma yau wataƙila gobe ya koma. Mai zalunci ya ɗage hannunsa daga zalunci. Mai kashe mutane ya ɗaga hannu ya ce Ramadan, yanzu kuma an yi sallah zai dawo ya ci gaba. Mai batsa, mai faɗin maganganu, masu yaɗa hotuna a kafafen yaɗa labarai na ɓarna sun ɗage kafa da Ramadan, shiru za ka gani a Facebook kamar babu. Gobe za ka sha mamaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya ku yan wana ku sani rayuwar duniyar nan wallahi tallahi gajeriya ce yanzu yanzu take karewa kuma mutum yana iya canjawa yau shine gobe ba shi bane gobe shine yau shine yau ba shi bane ina muku wasiya ku kula da kawukan ku ku kula da mutuncin ku ku kula da addinin ku iyayena mata ina muku wa'azi ina ja muku kunne ku tuna da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka sadaka duk wata mace ta rinka sadaka matar aure ce ta rinka sadaka yarinya ce ta rinka sadaka matan aure ku rinka sadaka mata masu zaman gida ku rinka sadaka duk wata ya mace ta rinka sadaka annabi ya ce saboda an nuna min wuta naga mafi yawa a cikin wanda suke cikin wuta masu hali da ba sa ba da hakkin Allah da kuma ma- mata wanda suke masu saban Allah mata su suka fi yawa a wuta malam karka ji daɗi wataƙila ka tuno mahaifiyarka ka tuno matarka ka tuno yarka da aka ce mata ne suka fi yawa a wuta to ka tuno waɗannan da haka ka taimake su ya ayyul ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kawukanku ku kiyaye iyalinku daga wuta wanda yake waqudu annasu wal wal hijara da haka ya ku mata ku ji tsoron Allah ku bi aure ku bi mazajenku manzo Allah ce mafi alheri a cikin mata ita ce wanda da mijinta ya ce tai sai tai ko da daɗi ko ba daɗi idan ya ganta sai ya ji daɗi mafi alheri cikin mata masu kiyaye sirrin miji mafi alheri cikin mata masu kiyaye tarbiyyar ƴaƴa ku sani wajibi ne akan ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku kar ku wulakanta ƴaƴanku kar ku zubar da nauyi da Allah ya ɗora muku mazajen ku suna nemo tuwo suna nemo abinci su ne kuɗin asibiti su ne kuɗin haya su ne kuɗin makaranta su ne kuɗin uniform su ne kuɗin kitso su ne kuɗin sabulu namiji komai shine ke kuma yanzu ki kasa bin miji ki kasa yin da'a wa mijinki la ilaha illallah ku kula zamani ya zo masu kiran mata suna halakar da su suna nan kullum a cikin wayoyinku ku yi nesa da waɗanda suke raba ku da zaman aure ku yi nesa da wanda suke hana ku yin da'a wa mazajenku ku yi nesa da wanda suke hana ku saka hijabi saka niqabi saka mutunci kada mutunci kowace mata ta sawa kanta rigar mutunci kafafen yada labaran nan wallahi tallahi ba son ku suke yi ba makiya ne almajiran yahudawa ne kuɗi ake ba su su halakar da ku su tabar da ku duk matar da ta mutu tana tsiraici ko tana bayyana kanta a kafafen yada labarai ta yi rawa ka ga wai mata ta mace ta fito tana rawa a facebook rawa a tiktok rawa a youtube rawa a instagram rawa a telegram iskanci shaidanci rashin mutunci bayyana kirji bayyana tsiraici duk wata mace da ta ga ita fara ce mai kyakkyawan halitta sai ta dauki hoton kanta tana nuna wa duniya wallahi zaki yi bayani yawmul kiyamati kuma duk uban da ya bar yarsa ta zama fitina a cikin al'umma yau akwai wasu mata a ƙasar nan sun zama bala'i sun zama fitina a cikin al'umma su zagi addini su zagi masu addini su wulakantar da mutunci su zubar da kima ba a ganin su a ga alheri ba a ganin su a ga albarka sai sharri in kaga sun bude baki to ba za su yi in kaga sun bude baki addini za su ka in kaga sun bude baki to kirjin su za su bayyana iskanci za su yi ana following din su ana bin su yan iskan duniya suna ba su kuɗi marasa mutunci suna goyon bayan su fa sawfa ta'lamuna wallahi da sannu za ku sani duk matan da bata rike mutuncinta na mace ba ta lalace shekaru kaɗan ne za su gama lalata ki su tsotse abin da ke jikinki su tanɗe ki su mai da ki ƙwallon mangwaro su jefar da ke nan da shekara biyar in an ce ki fito ki yi abin da kike yau wallahi ba za ki ba dan fuskar ki ba za ta ganu ba kirjinki ya kwanta duk abin sha'awa ya lalace ya ƙare ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram da haka ku ji tsoron Allah ku rike hijabi ku rike nikabi ku rike zaman aure ku rike mutunci ku bi mazajenku ku yi da'a ma iyayenku kar ku saba wa Allah idan kun yi haka to za ku zama 'ya'yan albarka mata ku nisanci fita kasuwa da bayyana ado yau in ka shiga kasuwa ka ga matan musulmi kamar ba su ba matar aure za ta je kasuwa mijinta ya ba ta dama ta caba kwalliya ta cire hijabi ta bayyana kirjinta ta bayyana kogunta tana taya kaya ana taya ta tana shedanci tana iskanci tana rashin mutunci ta dawo gida kuma ga 'ya'yanta a gaba wallahi sai 'ya'yanta sun yi da waɗanda suke kasuwanci da sunan kasuwanci suna sabon Allah hira da maza shiga gidan maza tafiye tafiye ba tare da ga'ida ba masu fita har ƙasar waje suna kama hotel hotel da mazan banza masu shiga jiragen sama suna tafiya da ba mazajen su ba ba da muharraman su ba su saba wa Allah yau hatta kai ga mata musulmi sukan iya shiga Saudiya su je suna aikin zina mace tana Saudiya tana kaw- kawalci tana karuwanci tana tsiya tana mutun rashin mutunci daga cikin matanmu yau akwai waɗanda suke sayar da mutuncinsu jama'a akwai yau matan auren da hotunan suke barwa da lambobin wayan suna bawa mata kawalai jama'a yau a garin Kano akwai mata kawalai wanda aikin su hada namiji da mace in kana son mai aure sai a baka a a baka ga hotonta ga lambar wayarta in mara aure kake so in karama kake so in babbar budurwa kake so duk ba abin da babu mata kun lalace kun shiga barna kun shiga fasadi kun fusata Allah kun fusata manzon Allah wallahi wallahi wallahi iyayen ku mata in ba ku tuba ba in ba ku koma ga Allah ba Allah bai zai kyale ku ba daga ƙarshe ina muku wasiya da tunawa da 'yan uwan musulmi da suke ƙasar Falastinu ana harbe su ana kashe su ana ƙona gidajensu Yahudawan Isra'ila sun kashe jarirai Yahudawan Isra'ila da wanda suke taimakon su a duniya sun kashe tsofaffi Yahudawan Isra'ila sun rusa masallatai sun saka bama-bamai a makabartu Yahudawan Isra'ila duniya tana kallo sun zuba bama-bamai a asibitoci ana kallonsu sun kashe na kashewa har yau ba su daina kashe musulmi a falastinu ba wai kwanan nan sun kashe 'yan ƙungiyar 'yan ƙungiyar kitchen food wata ƙungiya ne ta kitchen ta tuwo ta raba tuwo a duniya mutum bakwai ko mutum hudu ta dalilin wannan shugaban ƙasa amerika yake ba da umarni wa isra'ila ya ce amma za a ɗauke wuta ka ji zalunci ka ji rashin imani da duk musulmin da aka kashe waɗanda aka halakar da su ba su isa a ce an ɗauke an tsagaita wuta ba sai dan an kashe 'yan ƙungiyar kitchen 'yan ƙungiyar raba tuwo ta duniya saboda dalilinsu amerika ta ce a tsagaita wuta ta ji ta dalilin da allah ya kawo musulmi sa'ida ba sani ba addu'ar ramadan ce roƙon allahnmu ne na ramadan allah ya jefa musu mama bai bai kansu suka kashe junansu kuma suka ba da umarnin isra'ila kin ji kunya yau kwana kusan ɗari biyu da wani abu ba ki iya murkushe falastinu ba duka duka ƙasar falastinu local government nawa ce a kano duba ƙarfin Isra'ila a duniya, ashe famfo ce, har yau ba ta gama yakin ba, bayan Allah masu yaƙi da dutse a da, masu jefa barkonan tsohuwa a da, yau ga sun zo sun shiga makogoro sun shiga hancin Isra'ila. Allah shi kadai, Allah mai izza, Allah mai mulki, Allah mai sarauta, ku taimaka musu da addu'a, ‘yan uwanku ne musulmi, ku tuna da halin da muke ciki a Najeriya lokacin da aka yi ta kashe mu lokacin da aka ci mana bama-bamai muka yi ta kuka aka kashe mana ƴan uwa aka jefa mu cikin bala'i to ku tuna irin wannan yanayin ƴan Isra'il Palestine suke ciki ku yi addu'a wa ƙasar ku Najeriya da roƙon Allah tabaraka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya tsaro Allah ka ba mu tsaro Allah ka kwantar da hankalin mu har yanzu akwai ƴan uwanku a cikin daji an rike su ba a sake su ba wasu an harbe su an ba da naman su wa karnuka har yanzu ba a daina shiga gidajenmu ana sace mu ba a bincikenmu duk duniya ba inda ake rashin mutuncin da ake yi a Najeriya Najeriya ne kadai za a zo a bi mutum a je a sace shi ana buga waya da network din Najeriya ana cinikin miliyoyin kuɗi da network din Najeriya kuma a kai wannan miliyoyin kuɗi kuma a ce ba san inda wannan mutane suke ba sai Najeriya wallahi shugabanni sai Allah ya kama ku na rantse da Allah duk wanda yake mulki aka kashe mutum ɗaya, aka sace mutum ɗaya, aka tsoratar da mutum ɗaya, ka shirya gaban Allah amsa tambayoyin da za ka yi a kiyama. Sayyidina Umar yake cewa, sai na gyara hanya tsakanin Madina zuwa Sana'a ko zuwa gari kaza, yace ina jin tsoron kada Allah ya tashe ni a kiyama. Yace ya Umar ya ya kabari raƙumi yayi tuntube a hanya baka gyara masa hanya ba. Kaji salaf su kam adalcinsu har a dabbobi suna yi mu ko yau mutane sun zama 'ya'yan kaji sun zama 'ya'yan dabbobi ana kashe mutane ana zubar da jinin mutane ba san hawa ba ba san sauka ba mutanen ƙauye a sace su a sace dabbobinsu a kashe su a wulakanta su muna birni muna hawa jajayen motoci da baƙaƙen motoci muna auren jajayen mata muna cin abin da muka ga dama muna aikata abin da muka ga dama 'yan siyasa suna wadaƙa da kuɗin al'umma bayin Allah suna daji ana kashe su ba mu da tsaro ba mu da nutsuwa ba mu da magani a asibiti ba mu da kwanciyar hankali ba mu da makaranta ba ɗan talaka ba zai iya shiga jami'a ba ya kamata ku tausaya ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata ku tuna tambayar Allah duk wanda ya zo ya ce a jefa masa aka jefa masa mun jefa maka mun zaɓe ka to amma kuma akwai hakkinka akan mu akwai hakkinmu a kanka da cinmu da shanmu da aikinmu da albashinmu da securitymu da wutar lantarkinmu da ruwan shanmu da hanyoyinmu da asibitocinmu da gonakinmu da kaza da da da da duka duk wanda ya zama shugaba wallahi sai Allah ya tambaye shi ko su gaya muku gaskiya ko ba su gaya muku gaskiya ba haka abin yake baya canjawa mu yi addu'a Allah ya sauƙaƙa mana tsadar da muke ciki a Najeriya matsi da muke ciki a Najeriya talauci ya tinkaro mu abubuwa sun lalace farashi ya yi hau an ƙara kuɗin fetur tsada dole a yi tsada a Najeriya tunda an ƙara kuɗin fetur an ƙara kuɗin wutar lantarki wata tsada ne bisa kan tsada da za ta daɗa ƙaruwa bayan ta da ku je ku tambayi saubul abyad min ad-dalas allahumma abdilhum daran khairan min dari wa ahlan khairan min ali wa adkhilhum al-jannata ma al-abrar wa qihim fitnat al-qabr wa adhab an-nar allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ajiz anna khair al-jazaa'i ajizhum anna khair al-jazaa'i a'inna ala birrihima warfa darajatahum wa askinhum al-firdaws al-a'la برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار واسكننا معهم في دار القرار ولا تجعلنا من المخالفين الفجار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا من لم يزل ينعم ويجود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار أدخلنا الجنة مع الأبرار تقبل منا رمضان تقبل منا قيام ليلة رمضان تقبل منا صيام رمضان تقبل منا ليلة القدر تقبل منا ليلة القدر اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن ندعوك فاستجب لنا اللهم تقبل منا دعاءنا وامه عوباتنا وادخلنا الجنة مع الأبرار نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم قنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إنا نعوذ بك من الفقر اللهم بارك لنا في أيامنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في آبائنا وفي تجارتنا وفي أسواقنا وفي وظائفنا وفي أعمالنا اجعلنا مباركين أينما كنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل آمن وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته